الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم ومجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وصلى اللهم تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد القرآن المسلمين لم تسابع أقوى ومن مسلاتين جمعة memperbaiki bidang ada kewajiban dan dan salam kita yang mendengar di muslim di assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala, Dewan Menerangnya ga hadis wanda sai daidai da sha takwas ga watan ramadan hijira hijira dubu ɗaya da ɗari da arba'in wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyar ko sauran na hikima شاء الله تعالى كل بدا تفسير المؤسس في السلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة باب من أبو الذين تعامل مخلوقي ta musiba wato jarabawa daga Allah subhanahu wa ta'ala inda ya shafi rashin lafiya sauyewa cikin dukiya sauyewa cikin yayaye sauyewa cikin gabobi mutuwar iyaye ko kuma ɗaya ko yan uwa duk wani abin da zai zai samu mutum ya ji bai ji daɗi ba duka suna zuwa ne daga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya kaddara haka in Allah bai kaddara haka ba haka ba zai faru ba kamar yadda Imam Muhammad ya fitar daga maimun ta abi kare daga mu'ara cewa ya ce ya rasu da ya mutu Allah a wuce ne ka yi mawasiya. Ƙara ta yi mutu Allah da sallam ya ce ita illa a kai kuma kunta ka ji tsoron Allah a wuce ne da kai. Ko aina ma kunta in dai kusan ma'anar ɗaya ne. Amfani da lafazin aina ko aina shi bambanta ruwa yau. adadin ni sai mace ne ya zalla tsaran wata nace ana ita ne sai a dan haka na da tamma biyarwa mummunan aikin da kai da kyakkyawa sai mummunan kyakkyawan da ta ce mummuna adadin ni sai da tsarin wata nasiha ala ကျေနပ်လာတဲ့ဆရာ ra'ayin nasu da kulkin hankali sai mu mutane da jiha da jiha mai kyau wato sannan kuma imamu jirgin ya yi kyau daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yace na kasance ina bayan Allah sallallahu alaihi wasallam وقال صلى الله عليه وسلم يأتي يوم لا يأتي يوم إني أؤلف كلمات تتنزل كالمؤمن احفظ الله يحفظك kiyaye yawan Allah dokokinsa da ƙa'idojinsa shi kuma sai kare ka daga dukkan abin da kake ki kiyaye wata fadawa cikin halal ifadullah zai kuja haka ka kiyaye saba ma Allah sai ka samu Allah wato yana tare da kai shi ne kuja haka wato kamar da shi ga daura da kai wato a same ka inda kake da bukatar sa akan bukatunka إذا سألت إن ذكروا ونعموا فاسأل الله ويا الله يجب أن نقول أن نبكيه وإذا سألت إن ذكروا يتكلمكم فاستعن بالله من يتكلمكم الله شيء من يتكلمكم باب وأن أن الأمة لا الأمة أن سوى الأمة له جماعة أعزائها إذا كانوا ala an yanka kuka fice bisa cewa za su yi wani abu wanda za su amfani da ne nan yanka kuka ba za su amfani da komai ba Allah ya ce yin karkata da Allah wala sai abin da Allah ya riga ya tattata cewa za ka samu karka je wani dan ba ku samu abu da ke mutane da suka hana a kowa da ne ya hana in Allah ya da yau za ka samu za ka samu na wani in ta wani idan sun taru a la'ayin gugu da bita yau da sun tarda kai da wani abu lan ya gugu ka ba su tarda kai ba wannan ya gugu ka ba su tarda kai ba illa yi zai da wani abu kaddara Allah alaika wanda Allah ne ya rubuta zai same ka wuri a kan al'alamu an ɗauke al'alumma wadda ta rubu takardun rubutu hudu kamar yadda ba wuce ke cewa ba shi alƙalami ya rubu sawabin yin jiki shi ne ko don na jiki wakala ne suna kanin sa'i ko yadda da jiki ne ya kyau da lafiya أنهما شرط الصيام والقائم لما حديث نبوي تدريب الآخرين يقول كيف ترون كيف ترون آية ما أكثر من مصيبة إلا بإذنه ba wata musiba da za su tashe ka ba wata abu da zai tashe ka sai da izinin Allah sai Allah ne ya kaddara samu wajen jirgin layi wanda ya imani da Allah wai hadis ya hadis al-Qur'an subhanahu wa ta'ala zai shiryar da zuciyar wannan bawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da zuciyarsa zuwa ga hakuri don abin da ya same shi sai ya zama to yana hakuri akan abin da ya same shi to idan ya zama haka sai mumin ya zama yana cikin hutu baya da tashin hankali ya alama ya san annahu la yakunu illa ma arada Allah cewa babu abin da zai kasance sai abin da Allah ya nufi amma Allah bai shiryar da zuciyar bawa ba kullum sai ya zama cikin rashin hutu da zargin mutane da jin haushin mutane akan duk abubuwan da suke samu zai zama bala'i biyu babu wannan babu wani babu tauhidi babu zaman lafiya da jama'a wallahu Allah alimu masani ne bi kulli shay'in da dukkan komai na'am وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله كبي الله سبحانه وتعالى malamai sukan ce a cikin wato ƙur'ani da ya aiko da shi ko kuma ce a cikin faɗi amma sai ma'anar ɗa'a ga Allah ji duk abin da ya aiko na Qur'ani ko kuma abin da aka ji daga bakin manzon Allah in ka bi shi ma ka bi Allah mun yi dai rasula wa qara aba Allah wa ji rasula ku yi manzon Allah domin shi ne mai isarwa daga Allah ne shi Allah ba ganin sa kuke yi ba duk abin da kuka ji manzon Allah ya faɗa ko da ba aya ba ce in ba haka ba wani sai ce shi in ba aya Qur'ani bane kamar yadda wasu suke faɗa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya ce yushaku an yuja da rajulin sab'an mutakiun ala arikati nan gaba za a samu wani mutum ya koki ya ke shingido a kan gadon libarsa gadon jin daɗinsa ko gadon gwadonsa ya kulu bai niyo bai na kun kitabullah yace ni tsakanina da ku ba zan saurari komai ba sai Qur'ani sai littafin Allah ma wajadna fi halalan halalnahu abinda muka samu halal a Qur'ani muhallata wa ma wajadna fi haraman haramnahu abinda muka samu haram a ciki muharamta ala wa innani utitu alkitaba wa mithluhu ma'ahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce ku saurara ni an bani alqur'ani an bani wani abu makamancin sa tare da kaga manzo sallallahu alaihi wasallam muna abinda ka ji daga bakin sa shi ma daga Allah ko da ba alqur'ani bane mithluhu ne ma abinda ka ga ya aikata ma umurni ne daga Allah abin da kaga ya gani ya tabbatar ma umarni ne da Allah mai sai rasula sallallahu alaihi wasallam to amma da yake manzon Allah wa muballighu anillah yake isar da sako daga Allah to dole ne ka bi Qur'ani kuma ka bi abin da kake gani daga wurin sa sallallahu alaihi wasallam shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tawallaitu in kuka bada baya kuka yarda da biyayya ga Allah ko biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma ala rasulina albalaghu mubin iya ka mu abun da yake kan manzon mu shine isar da sako wanda yake mabayyana na'am
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allahu Allah shi ne abin dogaro har yanzu dai mun koma ga ayar bayan can ma a saba mun musibar. Allah wanda babu wani ubangiji sai shi ba wanda ake nufa da bukata sai shi ba mai biyan bukata sai shi. To babu wani ubangiji sai shi wa ala Allah fa la tawakkal mu'min dan haka mu'mine kawai su dogara ga Allah a cikin dukkan bukatunsu da damuwoyinsu wannan sarƙaƙiya ce irin ta tauhidi wanda wanda bai santa ba sai ya yi ta kwafa yauwa duk abin da ka samu daga Allah ne in ma wani ne ya zo ya baka to sanadi ne shi amma Allah subhanahu wata'ala shi ne mai bayarwa duk abin da ya same ka na musiba daga Allah ne in wani ne ya yi dalilin ta to shi ma sanadi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ta hanyar sa abin da ya zo wannan kuma baya baka dama ka nade hannunka da kafafunka cikin Allah ya bani in samu in bai bani ba ba zan samu ba nan ma kuma ka sa fada wata sarkakiya ta tauhidi ka saba wa umarnin Allah don Allah subhanahu wa ta'ala yake wa kulli imanu وسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون tsaya ku tashi ku yi aiki Allah zai ga ƙoƙarinka manzon Allah ya ga ƙoƙarinka muminai ma su ga ƙoƙarinka aikin nan ko na ibada ne ko na rayuwa duk ya haɗa saboda haka wajibi ne ga mutum ya tashi ya nema ba zai ce a'a ai Allah zai ba shi ba Allah zai ba shi amma sai ya nema Allah ya baka lafiya bai ba ka hannu a banza ba bai ba ka kafa a banza ba bai ba ka ido a banza ba bai ba ka zuciya a banza ba bai ba ka hankali a banza ba sai dan ka yi amfani da su wajen abin da zai amfane ka na haka ba za ka kwanta ka ce sai an maka ba in ka yi hannu kuma ka saba da sauki Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yake yi yana cewa ka tashi ka yi shi kansa aikinsa yana ce ka tashi ka yi masa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum saboda haka Allah subhanahu wata'ala a wurare da yawa yana nuna maka cewa kai ma ka tashi ka yi shi yasa ya halicce ka ma khalaqtu jinna wal insa illa li ya'budun ba za ka kwanta ka kai ibada ka yi kanta da kanta ba sai ka tashi ka motsa jikinka ka yi saboda haka duk wanda ya ga ya fada cikin matsala wani lokaci sai daga gare shi ne in talauci ne ya dame ka in dai ba ka yi sana'a ba to kar ka zargi kowa ka zargi kanka karka ce Allah ne kaddarta ni talaka ne eh Allah bai shiryar da kai zuwa ga hanyar nema ba ya rubuta ma talauci saboda ka na da kafanka ka zauna saboda haka in kana son ka tabbatar Allah ya tsayar inda Allah ya tsayar da kai to ka tashi ka yi aiki iya aikin da kai ka kuma iya abin da ka samu kenan da kai wahala iya abin da Allah ya arzikin da Allah ya rubuta mun kenan amma kana zaune kawai ka ce wai babu ai mu Allah bai nufe mu mai ilimi ba baka je makaranta ba wannan ai ƙarya kake yi Allah bai nufe ka sai kai mu da yake Allah bai nufe mu mai a Allah ya nufe ka kai ilimi ya ba ka kwakwalwa mai ɗaukan ilimi ya ba ka zuciya mai fahimta ya kuma bude ya ba wa bayan Allah tunani na bude makarantu sai ka ki zuwa makaranta kai zaman ka da shi kenan kai ka kashe kanka amma ba wai Allah ne bai nufe ka ba da Allah ya toshe ma kokolwa ba su gane komai duk abin da aka faɗa ba su ganewa shi kenan sai ka ce Allah bai nufe ka kai ilimi ba saboda babu na wayannan duka dai hanyoyi kenan wanda za ka je ka fita daga sarƙaƙiya irin na tauhidi wani lokaci sai da na Umar ya dauki wani gari a ya je garin zai shiga garin sai aka ce garin ana alloba fa alloba shi ne irin cututtuka da sukan zo su zama suna yaduwa suna harbin ko suna yaduwa suna wani na ɗauka daga wani shi kenan sai aka ce masa da alloba sai sai na umar ya juya ya fara shiga garin sai wani ya ce ya umar أفرارا من قدر الله نعم إلى قدر الله yace ya umar kana gudun kaddaran Allah ka bar shiga garin kana gudun kaddara ke ne yace eh na gudu daga kaddara zuwa wata kaddaran ba wanda aka makanta ne mutum haka kawai hutsa kansa cikin haɗari ya ce ai kaddara da Allah zai kare haka Allah ya kaddaro a Allah ya ce ka jefa kanka cikin hadari ba ka ce Allah ne ya kaddaro Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahalluka saboda haka wannan dai maganar musiba dole ne kana bukatar kyakkyawan fahimta kar mutum ya yi makanta ya yi makauniyar fahimta na'am ومن يتوكل على الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون المؤمنين su yi tawakkali ga Allah wani lokaci sai na Umar ya za samu wasu mutane a kwance a bakin masallaci ya gan su jiya ya gan su yau ya gan su washe gari yace ku ne zuwa ne da tinalul mutawakkiluna ka ga ba ku yanci wannan ayar ba to mu ne masu dogara da Allah ba ba ku wata sana'a ba sai ai mun dogara da Allah yace to ku jira ni ya tafi gida ya dauko dorina ya zo ya same su ya tsutsuga mu suka fita da gudu ya ce muna da ran mu za ku yi mana wasa da tauhidi ku ce wai kun dogara da Allah ya ce ya ce ai ga wayanda suka dogara ya ce makaryatan banza makaryatan wofi inna sama ala tunkiru zahaban sama ba ta ruwan zinariya ga wayanda suka dogara da Allah can sun birne mai kyau wanda suka samu a hannunsu suna jiran wanda ba su san ko za su samu ko ko za su samu ko ba za su samu ba wato manoma ke dauki irin ka mai kyau ka binne a ƙasa baka tabbatar ko ruwa zai dore ko za ta yi tsira mai kyau amma kuma in za in ma a gidanka kana da hatsin na bara ne sai ka zaɓi mai kyan ka kai ka binne dan zigari zigarin ka ce a dafa ko ba haka ba har wannan shine ya tawakkale ya ɗauki wanda ya fi komi kyau ya je ya binne saboda yana yarda da ya yarda da hukuncin Allah ya ga abin da Allah zai kaddarta masa sai da na umar ce to wannan su ne masu tawakkali saboda haka akwai tawakkuli akwai tawakuli tawakkali ka dogara da Allah bayan ka yi kokarin ka tawakuli kuma ka ji komai ka ce wai ka dogara da Allah mafi yawancin samarin yan arewa mafi yawancin masu tawakuli yauwa kana kwance a gida da ce wai za ka yi arziki kai ba za ka bautu ba kai ba za ka yi wahala ba in an ce maka ba daidai kai ba a tafi an zage ka yauwa ko kuma musamman mu yan gari yan bauti abin da ya sa shi ne mun yawo wurare mun ga mutane yadda suke yanzu za ga an tsoro wulbaro tun daga katako ko takai ko birnin kudu wilbaro an tsora a bayan mota ka har zoro iya abinda wannan saurayin ya mallaka kenan wannan wilbaro ya zo a sauke ranar cin kasuwar tsoro yana ɗaukan buhunhuna yana kaiwa can yana kaiwa can yana ana biyan sa in an gama cin kasuwa ya ɗaura wilbaron sa a bayan mota a koma ko akwai ɗan bauchi a cikin irin wayannan a ga matsalar mu kenan ya sa talauci ya fi yawa a bauchi kuma a ce haka Allah ya kaddar so mana ai mu talakawa ne mu bauchi garin talauci ne a ƙarya kake wa Allah wani bauchi ba garin talauci ba ne tunda ɗan Nijar yana zuwa bauchi ya arziki ɗan dutse yana zuwa bauchi ya arziki ɗan Kano yana zuwa bauchi ya arziki shi dai ya yace yaro da lemo a cikin wulbaro ya yadda ya ɗauki dabino a kansa ya yadda kuma ya yanka kwakwa ya rinka yawo yana ce a sai kwakwa kai kuma an ce da ita ce da uba na a gari da uba amma wallahi ba ta zauna a ce sai raina ya ka da uba na a garin nan ta ce ni sallan kwakwa a tire to kai ba ma kuwa da talauci saboda haka talauci akwai na ganganci akwai na kaddara na kaddara ka nema ka nema kana ta hidima ka yi wannan sana'a kai wannan sana'a amma ba ka wuce abinda za ka ci ko ka sha ba sai a ce kaddara haka Allah ya rubuta mu na ganganci kuma baka tashi ta yi komai ba amma kana ta zargin Allah kana ce Allah ya yi ka talaka bayan ya yi ka mai kuɗi baka nema ba wanda da haka mun taɓa wannan babi na tawakkali dole ne mu ɗan faɗaɗa bayani don saboda kar wani wasu su ji su yi tawakuli a matsayin توكل نعم
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم أدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتكفروا وتذكروا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة لو في إيماني إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاعذروا a cikin matayenku da ‘ya'yayenku akwai kuma kiyanku don haka ku kiyaye wato an tuɗi uhun kada ku biye wa matanku kada ku biye wa ƴaƴanku bi takallubi alil khair ku rinki jinkirtar da ku ga barin aikin alheri kan jihadi kaman jihadi matar ka in kace za ka je jihadi da sai za ka je ka mutu kai ba wani sai ka dawo ka zauna ko ba ka bane ƴaƴan ka ma kace za ka je jihadi za ka je ka mutu wa dawowa zai rike mu ko ba haka ba ko za ka je hijira sai ka bar garin nan ka koma inda ba mu sani ba ka zauna kaza kaza ka ga yaya sai ka zauna to abubuwa dai da yawa akan wannan da matan mutane mutum da 'ya'yansa da ma danginsa duka sukan iya zama maƙiyansa ta wani fuska ta hanyar hana shi aikin alheri wallahi ya ɗaibi kuɗi duk ya gina masallaci ya ɗaibi kuɗin duk ya gina makaranta bai ba mu mun ci ba to kaga in za ka biya ma waɗannan ba za ka gina masallaci ba za ka gina makaranta ba za ka yi alheri ba su ko wannan abin da za su cin iya cikin su ne shike nan ya tafi wannan kuma shine naka wanda in ka bar duniya za a rinka maka za a rinka amfana da shi ana ba ka sadaka jariya ko kuma kana yawan alheri wa jama'a a ce ai baban kullum ba abin da zai bar muku ko kuma wannan dan uwa na ku ba abin da zai bar muku ko kuma wannan miji na ku ba abin da zai kulla muku ba abin da zai mutu ya raba kayan wa jama'a to duk wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ke ce ku mai da hankali cikin ƴaƴanku da matanku da danginku akwai makiyanku wanda su ba son aikin alheri suke ba yadda su su samu kawai yau matar da kawai su tsawar kayan kwalliya iri iri na shekare ne to shine kai in ba haka kuma to za ku samu matsala dole ne wani lokaci dole sai kun samu matsala saboda su yadda suke so ku yi bukata da abin da kake da shi ba za su ba ka dama ka yi aikin alheri ba wayannan maciyan ku ne in ku mai da hankali ba sai yasa Allah bai ce duka ba akwai cikin su akwai wanda suke taimakon ku ki ai ai wallahi yayi kyau wallahi yanda kake yin nan shine daidai ko ka samu mace ne wannan ko ka samu mace ta kirki haka ma ta samu ƴaƴa da ke taimaka maka ba ka ƙarfin gwiwa bisa aikata irin wayannan ko ka samu ƴaƴa na gari shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ya alladheena amanu inna azwajakum wa auladakum aduwwun lakum sai ce inna min inna min min malaman nan na ce at-tabu'idiyya at-tabu'idiyya bi ma'ana allati tusiru ila al-ba'd sace daga ciki matan sace daga ciki ƴaƴan da dangi akwai makiyan ku kiyaye za su iya halakar da wa in ta abu amma in kuka musu afuwa bayan ba su gane ba sai suka jefa ku cikin kuskure sai kuka gano kun je sun jefa ku cikin kuskure suka nemi gafaran ku akan laifin da suka yi na jefa ku kan kuskure sai kuka suka nemi afuwa ku in kuka musu afuwa anhum fi tasbihin iyakum saboda sun kace muku jiki walam tu'aqibuhum ba ku azabtar da su sakamakon wannan kace muku jiki da suka yi ba walam tufaruhum ba ku rabu da su ba ba ku take matar ba ba ku kori ƴaƴan ba wa tasfuhu kuka yi musu yafiya wa tagfiru kuka gafarta musu laifin baya tun da sun tuba fa inna allaha ku sani allah ghafurun mai gafara ne gare ku da su gaba daya rahimu mai jin tsanku ne wato a imamu imamu turmizi ya fitar da hadisi cewa a cikin sunan jinsa daga ibn abbas cewa wani mutum ya yi tambaya game da wannan aya ya yi wanda dina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fadaru qala sai ce haula'i rijalun aslam wannan aya game da wasu mazaje ne da suka musulunta min ahali makkata daga mutanen makka wa aradu an yasun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suka yi nufin su biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina su yi hijira fa aba azwajuhum wa auladuhum matansu da 'ya'yansu sai suka ki haka suka ki yadda an yadda uhun su bas an ya tura sunan lahi sallallahu alaihi wasallam su je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kace musu gwiwa to ka san dama shawaran mata duk wanda ya fi shawaran mata ba dukan mata ba amma dai galibi galibi in ka bi shawaran mace sai ka yi nadama mafi yawanci rikicewan al'amuran tarbiyya na yara da rikicewar zamantakewa mai kyau a cikin gidaje daga in an samu mazaje lalatattu ne da suka zama 'yan amfin shatan matan daga nan ake samun wannan kowanne ya koma shi ne mai bi ba shi ake bi ba to sai daga an samu matsala to har cikin al'amuran kan ma in ka je musu to karshe su dan su ba su da bu'udun naga ba wai wani lokaci ganganci ba ne zurfin tunani ne ba su da shi yawwa za ka ɗanta ka ce za a kai shi wani makaranta wani gari in ba ya kan matar ka kai ba ba za ta yadda ba sai da ce za su kai shi wani wuri kaza kaza kaza a nan garin ma akwai makarantu kaza kaza kuma kowa ya san mafi yawanci in an bar gari an fi samun tataccen ilimi in an je wurin da za a zauna a samu kwanciyar hankali a mai da hankali kawai san ilimi in a nan ne sai zama ɗan aika sai kuma daga baya sa'arsa ya je ya dawo a ce ga yaron nan ya je ya yi karatu kai ne baka tura shi ba yanzu ga shi ɗan gidan kuwa ne ya fi ita da ta hana ita ne kuma za ta tawo tana zargin ka an gane to duk irin wannan shawarwari irin nasu suna da ƙarancin tunani ba su da dogon tunani yau ko shi ne abin da ya faru a nan da suka tafaran ma a taura sunan layi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi hijira kuma bayan an yi hijira da dadewa fa an zo wayanda suka yi hijira sun yi hijira sun zo sun zauna da manzon Allah a Madina sun ilmantu sun zama manyan sahabbai su kuma suna can cikin kafirai suna zaune a jagoke ba su ma gane ne addinin cikakken gane ba ba to lokacin da hijira ta zo kuma karshe suka yi hijira suka zo Madina ba awun na ta tattafa tsaro ne sai su da fa'o'insu da abokansu duk sun zama manya-manyan masana addini fuka haru a addini su kuma ba abin da suka sani sai suka yi nadama hankalin su ya tashi hammu an yi aƙi sai suka yi niyan sai sun azabtar da waɗannan mata ke kika hana ni hijira kaiwa da kai ne ku ne ko kashe mun ga kuka rere ke nan ka hana ni in biyo manzon Allah ga shi kuwa ne sau'in mu ne a shiga musuluncin mu amma mun zauna a makka muna jahilai yanzu sun zo su ne malamanmu ba mu iya komai ba ka za ka za ka za ba an zala Allah wa azza wa jalla sai Allah mai ɗauki mai girma da ɗaukaka ya zo da ya yi lafi na amanu inda ne tsazuwaji kuma a wulaji kuma a duwan lakum a duwan lakum ba da ruwa wato kar a kar su kake su kar wannan ya sa su kake su su yi afuwa su yi yajiya kar su koyi ya'yan su sun riga da sun yi kuskure amma dai sanarwa ne ba kowa ya san cewa in yana biye wa shawarar matarsa da 'ya'yansa cikin muhimman al'amurra to zai yi asara amma kuma wannan ba yana nufin wai karka yi shawara da matarka ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shawaruhunna wa khaliquhunna yi shawara da su kuma ku saba musu amma ba yana ce duk shawarar da kai da ita ka saba mata ba in dai za ka yi abu da kyau yana da kyau ka gaya wa iyalinka ina ganin ko ka za ka zannan zai yi ka za ka za ka za zai yi ka za ka za ka za ka buji hankalinka idan ta faɗi abin ya dace da yadda hankali yake sai ka ce to madalla to lalle haka za a yi to idan ka je ka yi abin sai ka ji daɗi ka ɗauka da shawarar ta kai amfani amma ka yi amfani da aikin ka ne na basira da hankali nata kuma yazo ya dace da na basira da hankalin sai ta yi sai ta ji daɗi idan kuma ta kawo maka shawarar kirme sai ta ce haba wanda kuma ta yanzu yau za a yi kaza tunani ka wayar mata da kai cewa wannan shawarar ba shi ne ya fi dacewa ba sai ka yi abin da ya fi kyau ka bar nata alal akal idan ka yi haka to in an samu dacewa lokacin da kai za ta ce a waje kaza ka karbi shawararta a gu kaza kuma ka ka ki tabbai shawara dan tana da hankali ba za ta damu ba sannan kuma idan ka samu matsala to za ta tsaya ka jaje za ta ce a ai yana ai yana shawar an gane ko amma inda baka taɓa ga wani ko wani da ai amma kai ne abun da hasu take ba wanda yake sani to ba za ka samu tausayawa ba ba za ka samu sa hankali akan abun ba haka su ma yara saboda haka ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shawuruhunna wa salihuhunna ku yi shawara da su amma ku saba wa irin hankalinsu da tunani manzo Allah yana a cikin hadisai da yawa ya zo ya yi shawarwari da mata ya yi shawarwari da matansa ya yi da hafsa ya yi da akan manya-manyan ma matsaloli ku duba sulhul hudaybiya da safai kuka ci ko ai masu da ne shawarta ta ba shi shawara kuma ya aiki ne saboda amma ka lura da wani irin hankali take da shi me ya nauyin ta me matsayin ilimin ta kuma wani irin kai ka rayu da ita ka san ta ina za ta karkata Allah ya ce inna ma amwalu إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إنما أموالكم إياكا دوكيوينكم وأولادكم دعاءكم فتنة فتنة dukiya fitina ne in baka da ita fitina ka rasa yadda za ka yi saboda talauci ka yi ta kama kame idan ta samu ma fitina in baka mai da hankali ba da kai ka da halaka kuma ka samu matsala nan ma na gaban abokan ma'akada da sauran in baka samu in ka samu matsala kuma wajen kashe ta ma in ba kashe ta ta hanyar da ya dace ba kaga dukiya ta zama fitina wa auladukum ya'yan kuma fitnatun fitina ne suna iya sa ku ku fada wani hanya wanda yake ba daidai ba fitnatun lakum shagilatun an umuri al-akhirah fitna ne wanda za ta shagaltar da ku gaban al'amuran lahira wallahu Allah kuma da ake gudu inda hu ajrun azim lada mai girma yana wurinsa da yawa mafi yawanci waɗanda kaga sun zamanto ƴaƴan manyan masu kuɗi daga baya suke moran abin da iyayensu suka bari iyayen sun zama nagari ne sun yi alherai sun daddasa alherai su ma 'ya'yan sai albarkan abin da iyayen suka yi sai shafe su amma da sun farkon sun ce za su biye wa shawarwari da tunanin iyayen ne matan iyayen matan su ne da ƴaƴan su da ba a yi wannan aikin alheran ba amma sakamakon wannan aikin alheran shi alheri wanda ana cewa danko ne baya faduwa ƙasa banza to sakamakon kulawa da wasu da taimaka ba wasu da suka yi su kuma sai Allah ya yauka a arzikin nasu sai arzikin ya dore har cikin zuriyarsu har ƴaƴansu har bayan bayan amma idan suka takura suka hana su yi komai suka hana su yi alherai sai ka ga abin su suka yi wa kansu mugunta saboda daga jin daɗin da iyayen suka yi da abin da suka mallaka suna barin duniya sai ga yaran sun zauna kuma cikin talauci kuma wanda babu mafita ya ishe mu dai aya ashabul jannati ko masu gona da baban iz aka samu la yasrimunna mukminin shi baban sai an girbi sai ya daidai sunnacin abin da aka girbe ya bayar ya mai da sunnacin gona sunnaci kuma a ci sunnaci a sake tukawa sunnaci a ci ko kuma a tsayar a rufe ɗawainiyar sake gona sake gyara gona sunnaci kenan sulisi kuma ya ba wa fukarawo sulisi kuma a yi amfani da ya yi daga kayi wannan ayi wallahi ya wuce gona da yi kawai yana ta rarraba kayan cikin kaza kaza kaza ne ne da ne ne kai ta suru kai ce da ya sura mun na hamun da yin bari ku gani tunda baba ya tsufa yanzu ba ya iya zuwa gona sai a tsufa sai mu je mu yanke fukara wannan suka zo gona sai su ga kawai an yanke gona su ga babu komai ولا يستثنون فاسدوه وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأتبعت كالصرير وتنادوا مسلمين أن يقولوا على مي سوري مي سوري أجبونا Allah ya kawo gobara da daddare ta kwanda gona murus tunda sun yi mummunan niyya suka je gona kawai suka gani wannan ma da aka kalu inna la baru wanna da maru kala ba kun ala kullu a cikin akwai mai dan hankali ne da mu a ga muku ba an yi riba da wannan shawara ko da an yi na kuka ga wannan shawara to kaga wannan misali ne kuma haka Allah ya jarraba jarrabawa daga Allah in kana da gonan dabinai ko kana da bishiyan dabinai idan ka yanke abin da ka cinye ba ka rarraba wa jama'a ɗan gwargwadon hali kowa ya taba ba to baɗi za ka ga in nono biyar ta yi baɗi za ta kuka ta yi uku haka Allah subhanahu wa ta'ala in dai baka alheri da abin da ka yanke to za ka ga kuma baɗi ka gana ƙasa abin da ka samu bara ba ka samu gaba haka Allah ya jarraba wasu wannan dai nasiha ne ga wayanda suke kokarin nuna wayan su cewa abin da suka samu su kadai za su mora ba za su tambace taimaki bayan Allah ba Allahu Allah inda wa ajrun azim a wurin sa ga lada mai yawa alheri dadin sa abu akalla mai yin alheri yana samun kwado hudu kai hudu kai na daya wannan abu zai tsori Allah zai masa albarka ya kawo na biyu za ka samu addu'a da kirari mai kyau daga wurin jama'a na uku za ka samu lada a ranar ciyawa na hudu zai zama maka protection wa 'ya'yanka in ka basu a duniya babu karin da za a mutu a yi nasara saboda wakana abubu ma saliha baban su na gari to wannan zama wanka da kai na garin nan duk sharrin da aka doke doke su da su ba za a yi nasara akalla fa ke akalla ka samu abun ya dada albarka ya dada yawa na biyar kariyanci kansa abin da kake da jin daga fitina da bala'i da musiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gida dukiya ba taɓa halalta ko a ruwa ba ko a sarari ba alhali ne ita yana fitar da hakkin Allah a cikin kaga a ce bayarwar ma kariya ne ina Allah ya ce ga shi nan amma kuna kusa ku azara Allah da dawo ajrun azim Allah yana da lada da yawa a gurinsa wanda in kai za ka samu sakamakonsa
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واعتيقوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فاتقوا الله لها كجد أولا الله مستطعتم إياكم إيكم wato a cikin abin da Allah ya baka kai kokari ka ji tsoron Allah in kana da dukiya farko ne ka cire zakka idan ka cire zakka ba faɗa tsakaninka da Allah sai dai kuma in ka koma bayan wayon ka shi ma Allah ya barka da wayon ka amma ba faɗa tsakaninka da Allah in dai kana cire zakkan dukiyarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma a ce da zakata mu fa laysa bi kalbin abinda dai kare za ka cire zakkarsa to ba kalbu bane babu faɗa tsakaninka da Allah ka fitar da haƙƙinsa amma kuma daga baya ana son kyautatawa sadar da zumunta taimaka wa ‘yan uwa taimaka wa wasu mutane haka fukara da sauransu wannan shi ne in ka ƙi ka kowa bayan wayanka Allah ya barka da wayanka in kuma kana yi shi ke musamman taimaka wa mata namiji na da ƙarfin nema da sauransu talauci ya fi yawa a cikin mata musamman taimaka wa ‘yan uwanka mata, ‘yan uwanka mata, mace za ka samu in ka zo wata gwagwarka ne, ko ummanka ne, ko ko yarka ce, ko ƙalwarka ce, ne ɗan uwanka nan za ta tana da dubbai kuma yana kuka, amma ita za ka samu naira ɗari biyar ba ta da tana zaune kuma tana hakuri kuma ran da ka ɗauki dubu ɗaya ka bata kamar ta haɗiye ka za ka iya bawa ɗan uwanka dubu biyar bai gode maka ba bai yaba ba su kuma su ne suke fama da talauci kuma zan Allah ya ce ustau bin nisa'i khaira ya mana wasiya akan alheri wa yan uwa mata yanzu babban ka kaje ka same ta ta bata ɗari biyar ma kawai a ƙauye sai ai wani ta rika nuna mutane kenan an gani ɗan ɗan ɗan ɗan ƴar uwa ko ɗan ɗan uwan shi ne ya zo ya bada ɗari biyar to lallai ne yana da kyau duk wanda Allah ya ba shi ƴan uwa ya tace maka muku mazan da matar amma dai ya yi ƙoƙari ya yi alheri wa mata suna cikin damuwa su ne suka fi talauci su ne suka fi neman yadda kuma su suka fi takawa maka da alheri wallahi mace idan yar uwarka mace ta samu ɗan ƙarari sai ka ga ta tsaya cikin al'amarin ta sosai to saboda haka yau wannan kuma zumuntan yana da amfani ainihin kuma ana samun albarka a kan a Allah ya kuwa a rinka daina mantawa da yan uwa mata yan uwanka gwaggwanninka ummominka balle ma tsalluwar uwa ko yar uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi manzilatil ummi a matsayin mahaifiyar da take wai mahaifiyar ka ta rasu kace a yi yanzu tunda mahaifiyar na ta rasu ma ba ta ke ne ba to kana cikin bala'i ainihin tun da mahaifiya na ta rasu ko garin ba na zuwa kana cikin musiba bayan mahaifiyar ka ta rasu manzon Allah ya ce ita uwan ita ƴar uwan uwan nan bi manzilatil ummi a matsayin uwa ta sai hidiman ka ya koma kanta yar mahaifiyarka kalwar mahaifiyarka ka rinka dan tura musu alheri sai ke ta samun addu'o'i kuma suna da yawan godiya sai ga addu'arsa Allah ya saka da alheri Allah ya yaukata arziki Allah ya kare ka daga sharrin makiya sai ga bukatar da tana tafiya saboda haka mu kula da waɗannan ƴan uwanmu mata da kuma mu da ummominmu da irin waɗannan ƴan uwa na wajen uwa gafar duniya menene suka rinka musu alheri Allah ya ce to ku ji tsoron Allah masa da iya kokarin ku an ce wannan aya da an saukar da fatti ta kullaha haqqa tuqati ya alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimuna sai sai sahabbai suka yi kuka gaskiya ya rasulullahi ya za mu jin mu ya za mu iya jin tsoron Allah iya yanda ya kamata a ji tsoron sa to shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya masa kullaha masafa tsoron Allah iya kan kokari wasu malamai suka ce wannan ayan ta yi nasiyin haƙa su ne wasu kuma malamai suka ce a ita wannan aya tana fassara haƙa su ne wato iya in kai iya kan iyawanka yadda ya zama to Allah ya gane ka gama kure iya manejin ka to shi ne kayi haƙa su ne din masa ɗatan kai amma kuma haƙa su din ne haka wasu malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake inji malam shef yace da yake dalil Allah mai girma shi yake maka umurni shi sai Allah ce maka fastaqim kama umirta shi da yake umurnin sa na manya ne sai sai Allah ce maka fastaqim kama umirta li annahu qawiyyu saboda shi manzo Allah mai karfi ne mai karfin imani mai karfin komai da komai sai Allah ya bashi daidai naka mu da mu ne aka ce fastakin kama umirtum ai da mun shiga u to manzo Allah aka ce masa fastakin kama umirta sai ya zamanto yana istighfari saboda yankewa muraqaba yana cikin muraqaba da Allah cikin kowane hali cikin da'imul muraqaba ne to idan ya samu disconnection nan takan a muraqaba sai ya istighfari shi ne yake inna la yuzaru ala qalbi fa astaghfirullah fil yawmi 70 marra wata ruwayatin mi'ata marra har ɗaya to kaga mu yanzu muraqaba ma a sallah tana samuwa yanda ake so ne idza kumta ila salati wa farriq alwaka min ad-dunya wa ma fiha wacce jirgin muraqabati maulaka alladhi tusalli li wajhihi yana samuwa to shi manzon Allah ba shi fa wai sallallahu alaihi wasallam shi fa ba cikin sallah ba da cikin sallah da ba cikin sallah ba duk cikin muraqaba yake in ya samu dan disconnection dan aka samu ɗan yankewar network tsakaninsa da Allah to sai ya yi sai ku jifari har sau gabari to ina ta ce yana da ina wani ce ta yana laifi to wannan ma istighfarin da yake ai hasanatul abrar ne sai ya hadin mutarrabi amma ba dan haka ba ai ba shi ba da ji bane sanakin amra ba amma a haƙƙin sa sai ya zama to haka wa huwa qadibuna istaqimu walan tusu walan taqdiru mu kuma ana ce mana mu daidaito amma ba mu iya iyakanci daidaiton yadda ya kamata ba mu samu iko ba sai aka ce mana ita kullaha masu'a ji tsoron Allah ya iyawa fa man taqallaha masata'a fa qad taqallaha kin wanda ya ji tsoron Allah iya kokarin sa to shine ji tsoron Allah wannan su ala asali mutane kashi kashi aniyun akwai amin basirin mutum إذا اتقى الله تاب إلى الله تبارك وتعالى إذن shi tsoron Allahnka wato gaskila abin nan ne to ba gaskila ai gaskila su ne manya ko tun da misali mutum ya ce masa taskilas taskilas shi ne wanda shi abin da ake nema daga wurinsa takawarsa shi ne hurujin min kulli khuluqin danin ila kulli khuluqin samin ya fita daga dukkan wani ɗabi'a na ƙasƙas wanda za a ce kir ya aikata ɗabi'a wanda yake na mai hakke ɗabi'a na mutane masu mutunci to shi ya haka ya yi tafiya ta ƙawarsa kenan matakin ta ƙawarsa kenan general public mafi yawanci idan sun samu wannan to sun samu ta ƙawa su wani abu ɗabi'a ne muni ya nisance shi wanda za a ce dir yana yin ɗabi'o'i da za a ce madalla to wannan shi ne na'ani walkawar su kuma kasatu su ne intermediary wanda suke kuma tsakaita su ne yadda matsalonar awamira wa yasanibunan nawahi zahiran wa batinan min haisu yarzana min haisu farba wanda za su ne za su bi za su nisanci hane-hanen Allah su kuma su kuma bi umarnin Allah a zahirinsu da baɗinin zahiri ma su bi umarni baɗini ma su bi umarni da zuciyarsu da wajen su duk ɗaya ne wannan su ma masa wa fa alhama buzura wa sawa kada ablaha man zakka ga tasfiyatul badani ga tasfiyatul ruhi ga tasfiyatul nafs waɗannan su ne mutawassidai kuma ka yi ta yadda Allah zai yarda da abin da take ba wai dan kai ka yarda da kanka ba wa kawasul kawas su kuma kawasul kawas ke mantattu ke mantattu daga akadabu zuwa auliya daga auliya zuwa akadabu zuwa anbiya zuwa mursaluna wannan makali su ne law qatala ghayru llahi bi qulubihim sahawan da wani Allah zai auku a zuciyarsu ko da da rafan ruwa ne la aka mu bi annahum murtaddu da sai su ma kar makar hukunci da cewa sun rajja to shine da dawama cikin muraqaba din su kuma an mutu ma maganan aikata makaruhi ko haramun ko menene ko a'a banda intisali da suke yi zahir wal batin min haythu yarda la min haythu tarda ma hakkun kai la ya fadu fi qulubihim shay'un illa Allah zuciyar su kullun tana cikin muraqabar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ibn farid yake cewa walau qadarat li bi siwa ka iradatun ala qadiri sahawan akamtu bi riddati da a ce irada kajo da ke to kaga wanda suke da asalin ma idza sa'alta fasa'alillah da wa'inda suke ta fama su ma ba su san ma idza sa'alta fasa'alillah ba wa'inda su ne asalin ma wanda su idza sa'alta fasa'alillah nasu tabbatacce ne cewa da a ce za su samu irada a cikin siwalla ya zama suna da bukata wajen wani Allah ya ɗauki haka koda da sahu ya ɗauki musu a zuciyarsa a ce sun mai da iradar zuwa ga siwalla ba ilallah ba domin suna barin tarfa sauyi siwa wasu waye kowanne sun yi watsi da to da za su samu irada zuwa ga ciwon ba a cikin hadirin ya ce hakan ku gari da shi sai in yi hukunci da cewa ni kan ma na rida to jama'a wannan su ne sufaye wannan shine matakai guda uku na sufaye in ba a gane ba su makamul awalin nan makamul islami makamul kawatin nan makamul imani ne makamul makamul katatin katatin makamul isani kuma a cikin a cikin islam din ma wayanda suke da makamul islam din ma ya kasu kashi uku a cikin su akwai masu islamul islami akwai masu islamul imani akwai masu islamul insani kuma duk a matsayin islam suke akwai kuma in ka je martaba ta biyun kuma akwai islamul imani akwai ima akwai islam akwai imanin imani akwai imani akwai imanin islami akwai imanin imani akwai imanin insani su ma haka ne hawa uku sannan kuma a insanin ma hawa hawa ne akwai ihsanin islami akwai ihsanin imani akwai ihsanin insani wannan ihsanin insani shine mukamin annabawa mursalai da ulul azmi min rusuli wanda kololuwan sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma manyan manyan akadabu dubban da Allah subhanahu wata'ala ya zabe to ina maganan yawayin yan uwan namu kana ce kai kai za ka iya aikata abin da ka ga dama ko ko mukamin islamin islamin ma baka zo ba ke dai za ka zama mandan sa'a kana cikin bakar kaba ke mandan sa'a wanda ya binne cikin munanan ayyuka shine ya tashi Allah ya sa mu gane Allah ya tabbatar da dubarugan mu akan hanya madaidaiciya ai wasu ku ji umarnin Allah wa bi ku bi ki wa an bi ku ku ciyar da dukiyanku cikin Allah khairan zai zama alheri da an fitikun da kawuna wa man yuka shukka nafsihi duk wanda Allah ya kare shi daga rowa na zuciyarsa ko na ransa wa ulai ga waɗannan humul muflihuna su ne waɗanda suka rabbanta wani ɗabi'a da aka bincika shi ne wanda ya fi kowa rowa shi ya fi kowa kwaɗayi duk duniya haka in ka gama wai hausa tsaka ba wai ba wanda ya san gidan marowaci sai makwaɗaici ko haka wani to wanda Allah ya kare shi daga rowa to ya samu babban rabo saboda marowaci shine kuma za ka samu makwaɗaici Allah ya samu dace اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ما كنا إجلال والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الجلال العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين